أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يومنا ديق وتر رمضان وتنترى hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 23 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2023 wato 23 ga watan uku shekara ta 2023 masha Allah wannan mutabaka ta zo daidai da lissafi to yan uwa kamar yadda muka sani a shekarun da suka gabata kusan shekara an kai biyu ko uku ba a yi tafsiri a nan masallacin imam malik ba tun daga lokacin da coronavirus ta zo muka dakatar da yin karatu a nan wato wannan masallaci na imam malik a karatun azumi to yau da gobe dai Allah subhanahu wata'ala ya sade gashi an sake dawo da tafsiri a wannan masallaci masallacin Imam Malik da yake nan wadata duka wato kwanakin Ramadan insha Allah ta'ala daga karfe 3 na marece zuwa karfe 4 na marece zamu rinka gabatar da tafsiri in Allah ya so tsawon kwanaki 27 da muka saba in Allah ya ba mu iko to dama da tafsiri na sati sati da na Ramadan muna dorawa ne ba mu rarraba tafsirin ba da haka a tafsirin da muke yi na sati-sati mun tsaya ne a aya ta 26 zuwa daga aya ta 27 zuwa aya ta 28 a cikin suratul tauba a shafi na 191 shafi na 191 page ko page a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma يا أيها الذين الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
tafsiri ne wanda yake kula da alaƙa tsakanin ayoyin alƙur'ani shine wato ibnu ashur wannan ayar in ka zo ƙarƙashinta za ka ga ya kawo bayanin ya ayyuhan ladina amanu inda allah subhanahu wata'ala ce ya ku waɗanda kuka yi imani innamal mushriku na najas su mushrikai najasa ne bayani ya gabata waɗansu malamai sun ce najasa ce hissiya ma'ana in ka taɓa su sai ka sake yin alwala ko kuma ana da jasa ce kamar irin yadda fitsari yake amma zance mafi inganci mushrikai nan abinda ake nufi da su najasa ce ni ma'anawiyya wadda ba a gani domin shirka datti ne wanda ke cikin zuciya shi yasa Allah ya kira gumaka datti fajtanibu rijisa min al-awthani wajtanibu qawla zur an gane ko to don haka shirka najasa ce to wannan shi ne abinda ake nufi domin idan muka ce mushrikai najasa ce hissiya to ya zama to duk lokacin da ka gaisa da kafiri kenan sai ka je ka wanke hannunka ko sai ka sake alwala ina fata ana fahimta ka to kuma kuma ba haka ake nufi ba ko kuma misali a ce mutum ya je turai suna ɗaki guda da shi da kafiri suna kwana misali a saman mu ce gado guda kenan duk lokacin da suka kwana kenan ya kwanta tare da najasa kaga dole sai ya sake wata alwala kaga wanda yake rayuwa a turai idan aka dauki wato najasa ce hissiya kaga za a samu matsala amma zance mafi inganci shine wato ana nufin najasa ce ma'anawiyya mun fahimci wannan ko to sai ibnu ashur ya ce da Allah ce innamal mushrikuna najsun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada kasu kusanci masallaci mai alfarma shine wato sai ya ce wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka gabata na nuna cewa ana son a ƙara ƙarfafa bayanin cewa ana son a nisantar da mushrikai daga mi daga masallaci mai alfarma wato tun daga farkon sura in kun kadibi abinda ake akan shi yadda za a kuntata musu lokaci yadda kuma za a kore su daga harami domin shi harami idan muka duba wuri ne na tauhidi annabi ibrahim shine ya gina ka'aba ko lokacin da gina ta akan me gina ta akan tauhidi to mushrikai da suka zo sai suka kawo shirka to kuma sai suna iddi'a'in su akan addinin annabi ibrahim suke shi yasa kuke ganin waɗansu su ce ai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo a makka bayan ya ce makka da yaƙi shikenan sai ya ruguza gumaka ma'ana kenan bai yi bai mutunta su mushrikai ba ai ababen bauta su ne sai aka ce a'a su waɗannan ababen bautan asalinsu na shirka ba annabi ibrahim ya yi su ba annabi ibrahim shi da tauhidi ya zo kenan kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mai da makka ne akan mi akan asalin abin da shi annabi ibrahim mai daki na yi gina wannan daki wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ibrahim akan tauhidi yake ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana min almushrikin don haka ashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya maida tari akan wannan to yanzu hanya ce kuma ta anisantar da su an kuntata musu lokaci na kai da kawo wanda ya alama ce ta musulunci zai ci nasara tunda wanda duk zai kafa baka doka ce dole sai ka bi ma'ana kinan karfi yana gare shi fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin to sannan Allah ya yi bayanin cewa bai dace mushrikai su rayar da ɗakinsa ba rayarwa ko ta ginawa ko kuma rayarwa ta mita ibada ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim khalidun to yanzu sai aka zo karara yanzu ba zancin su rayar da masallacin ba su yi kusa da masallacin ma ba a yadda ba ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada mun fahimci wannan shi yasa sanin alaka tsakanin aya da ayoyin da suka gabata ilimi ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma wannan malamin at-tahrir wa tanwir gaskiya ya samu dacewa a cikin wannan fage a cikin tafsiri to sai Allah ya ce fala yaqrabul masjid al-haram kasu kusanci masallaci mai alfarma an gane ko wannan kuma malamai suka tafi cewa ke da masallacin makka ake nufi waɗansu daga cikin malamai suka ce nan a'a haramin makka ake nufi domin haramin makka daban masallacin makka daban shi garin makka gaba ɗaya yana cikin haramin makka ne harami na makka yana da iyaka gabas da yamma kudu da arewa ina fata kuna fahimta ta wanda ya je makka zai ganin akwai inda ake sa alama ta dukhulul haram wannan wuri shine wuri mai alfarma to malamai suka ce haramin gaba ɗaya an hana mushrikai su yi su shige shi ba wai masallacin kawai ake nufi ba to kuma mun tattauna akan wannan matsala waɗansu malamai sun tafi cewa wato kenan wannan haramin kawai na makka ake nufi ko ko waɗansu tafiya masallacin makka waɗansu malamai suka ce a'a haramin makka da na madina tunda ita ma madina tana da harami ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka tafi cewa to haramin makka da na madina amma masallacin makka da na madina hukuncin su yana tabbata akan mi sauran masallatai domin idan an hana su shiga masallaci na makka ko na madina don mi ne don yana ɗakin allah wa annal masajida lillah fala tad'u ma allah ahada to hukuncin su zai tabbata akan kowane masallaci bai halatta ba mushriki ya shiga a wani masallaci kuma bai halatta ba a ce shi zai gina shi sai dai in ba yadda za a yi a gina masallacin sai su don kaga suna ba da fatawar cewa ai suna iya kowa gyara ko wani abu a'a idan babu yadda za a yi akwai wata na'ura sai kafiri zai iya gyara ta to shi harami ma malamai sun hana kwata-kwata sun ce ba a yadda ba ina fata an fahimce ni akwai dai bayanai daban-daban eh, ka duba cikin littattafai misali al-iklil fistin batin tanzil na imam suyuti kuma ka koma cikin tafsir na imam al-qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an ya kawo masaloli daban-daban sannan kuma ka duba ma cikin littattafai da aka rubuta akan ayatul ahkam littattafai masu yawa zaka ga hukuncin da malamai suka yi dan haka dai bai dace ba a ce sun kusanci masallaci mai alfarma sai in dai sun kasance akwai wata lalura waɗansu suka ce in bawanka ne an gane ko idan musulmi yana da bawa zai iya shiga cikin harami amma malamai sun da'afar da wannan har da hadisi da ake kawo da jabir waɗansu malamai suna ganin wannan hadisi mawqufi ne akan jabir dan abdullah sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba cewa bawanka idan ka zama to wato ahlul kitabi ne ko kafiri ko mushriki musulmi yana da bawa zai iya shiga cikin harami wasu na ganin wannan hadisin dai bai inganta ba wasu sun da'afa shi musamman ibnu kathir ya da'afa shi da kuma sauran waɗansu malamai ina fata an fahimce to sai Allah ya ce wa in khiftum ailatan ba'da amihim hada fala yaqrabu al-masjid al-haram kada su kusanci masallaci mai alfarma ba'da amihim bayan shekarar su waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa shekara ta goma ake nufi an gane ko waɗansu malamai suka ce wato shekara ta tara ake nufi to amma zance mafi inganci shekara ta tara ake nufi domin mi domin amkin da ake magana kan shi amu tis'in ne to ba da amihim bayan wannan shekarar tasu kenan bayan wannan shekara ta tara sai da mutomi shekara ta goma kenan amukin da ake magana akan shi wanga na shekara tara ne amma ba da hu shine amul ashir ina fata an fahimci shi yasa ta nan zaka fahimci wato mas'ala din don sai suka ce shekara ta tara ake nufi sai ta goma ake nufi amma zance mafi inganci shekara ta tara ba da amihim hada bayan shekarar su wannan hada shi hada menene yake nufi yana nufin wannan ko ismul ishara to ita shekara ina take balle har a nuna ta shi na tsake cima to al-ishara ila al-hadir fi dhihn kai hattara abinda kwakwalwa tana iya hararo shi shine an kace maka hada ba wai ranga wani ga shekara can baka ce hada al-ishara ila al-hissi wal ishara ila al-shay' al-ma'nawi mu kawai abinda muka dauka da amsa a ce hada to ai shi hada wani lokacin abinda ake nunawa ana ganin shi wani lokacin kuma abin ba a ganin shi in ka ce am shekara kai ka taɓa ganin wanda ya ga shekara ya ce hada kuma na am sai mun yi hattara namiji ne da yaren mi da yaren larabci amma da hausa shekara mace ce shi yasa in ni ce hada ban ce hadihi ba saboda su a larabci am matsayin muzakkar yake lafuwa ba da abihim hada bayan wannan shekara tasu kada su kusanci masallaci mai alfarma kina an ba su lokaci takaitacce wa in khiftum ailatan in kuma kun ji tsoron aila aila shine talauci mun yi bayani kan wannan kalima ta'ala ya ulu da ala ya ilu ana gane ko in an ce ala ya ulu abu ya karu ala ya ilu kuma iyalan ya dauki nauyin abu akwai dai tasrifi daban-daban kana iya kuma cikin littafin lugha in kuna jin tsoron ailatan talauci khiftum asalin shi to khafana ya kamata a ce khaftum to me yasa an ka ce khiftum saboda ba fa'ala bane asalin shi khawifa ne yakhwafu to duk fi'ilin da afa'ila in ya zamanto tsakiyar shi akwai mu'tal to wannan wasali na harafin da anka shafi khawifa wato fa'ila sai a maida shi zuwa ga harafi na farko kenan asalin shi kasrar da akan wawun ita ce anka maida kan kha'un shi yasa ba a ce wa in khaftum ba za ku ga da yawa daga cikin larabawa saka iske khaftum suke cewa alhari ko kasra ce an gane ko wa in khiftum ailatan Allah ce in kun ji tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allah da sannu Allah subhanahu ta'ala zai wadatar da ku min fadlihi daga falalarsa insha in Allah ya so kaga wannan yana nuna Allah ba a sashi a cikin tashi abin da bai yiwa ba sai ce in kun ji tsoron talauci malamai suke cewa to na Allah bai zarge su ba ai tsoron talauci ya kamata a ce tunda sun san akwai Allah Allah yana da kuma sahabbai da ake magana akan su waɗanda sun fi kowa imani cikin wannan al'umma to ya za a ce suna jin tsoron talauci ina fata an fahimce ni sai malamai suka ce a'a tsoron abu in akwai asbab na zahiri to ba laifi ban san ko mun fahimta ba yanzu misali a ce an zo da makami ana halbe halbe sai ka ji tsoro ba laifi wanga tsoro ne tabi'i asbab ne Allah ya sanya don haka wannan ba wani tsoro bane wanda a ce a'a abinda tsoron da ba a yarda da shi ba tsoro da ya saba mu shari'a ko kuma tsoro wanda ba wani abin tsoro kuma ka ji tsoro to wannan kuma ka zarrago kenan ko kuma tsoro wanda bai dace ba da shari'a kuma ka je ka yi shi yanzu misalin kun ga waɗanda suke da bokaye da malaman duba mafi yawanci cikin tsoro suke sai a ce da ya ga yanzu da ya fito ya ga bakan musa mu ci ko mu ce mage don wani mage sani kawai sai ya koma ya ce sai ya koma cikin gida ya buga mai ce eh, ranka ya daɗe fa na ga wata babban- bakan musa tun da bakan musa ne kuma ina fata an fahimci ni eh? hatta da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da aka tambaye shi an kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kalbul aswadu shaytan yace to aka tambaye shi to al- to in ya zumunto musa ce al-qatatu sauda yace a wannan nasi bai tabbata akan ta ba kinnan ba a kiranta shaytan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-kalbul aswad yace to tsoro irin wannan na shirka shi ne abba a yadda da shi ba amma tsoro na al'asbabu zahira wa in khiftum ailatan in kun ji tsoron talauci ai su suna da imani ba mu karanta imanin mu da imanin sahabbai ko ba haka ba in ba in shi abu da a cikin ruɗu to ya Allah ya ce musu wa in khiftum ailatan in kun ji tsoron talauci sai malamai sun ka ce dan saboda al-akhdhu bil asbab domin kafirai su suka fi yawa kafirai su ne ke zuwa suna kawo wa kaya ko ba haka ba ana samun eh, eh, abubuwa to yanzu idan suka daina zuwa sai musulmi suna ganin to ai mu ba mu da kayan da za mu samu ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza to kaga Allah bai zarge su ba sai Allah ce to fa sawfa yughnikumullah Allah zai wadatar da ku min fadli da falalarsa malamai suka ce Allah ya wadatar da su ta fuskoki daban-daban Allah ya sa kasar Taif misali ruwa sun sabka ana yin abinci mutanen Yaman sun samu ruwa ana samun abinci a kawo an gane ko kuma Allah ya ba su jizya gashi nan jizya za ta zo qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizya ita jizya ma ai nau'i ne na falala Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su almuhimmu dai Allah zai bude musu kofofin arziki kenan kofofin arziki ga hannun wasu ke ga hannun Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah bai zarge su ba don haka idan kaga mutum yana kasuwanci kakka ce yayi shirme a'a wanda ya zamana yace a bashi wuridin da kuɗi za su san kowa cikin daki shine ya hayaniya domin ba a yarda ba a ce ga wani wuridin za a ba kuɗi su zo amma an yarda kai kasuwanci al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul al'akhdu bil asbab la yunafi tawakkul ala Allah annabawa sun yi imani da Allah sun fika imani kuma sai sun kai riko da asbab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yaki ya sa sulke ko ba haka ba da yaki ya riki takobi ko ba haka nan bane sahabban shi in an halbe halbo shi lokacin su kare wannan duk akhdu bil asbab ne ai an san in Allah ba shi kariya zai samu kariya lokacin da ya hijira ta Madina ko ba haka ba ai a boye ya tafi ai yana da imanin da zai cewa zai bayyana mutane su halakar da shi amma a to shi yasa masu da'awa matasa muke kira zuwa gare su ko kuma masu mulki waɗanda suke jagoranci ko musulmi wanda yake jagoranta wani aiki na musulmi wauta ne ka zo ka yi taron 'yan jarida ka faɗi sirrin mashru'in da ake aikatawa muna da tsari wanda muke so mu yi mu sonce maka fere sai ka je ka faɗa ka faɗa ga afili ka ce a'a ni ban tsoro a ba tsore abba kai ba sai dai ka yi shirme tunda in sun ka san wannan hanyar za su ɓata ta sai dai ya zama to kana iya ka faɗa ba haka nan bane saboda su ji in sun ta yi ɓatawa sai a gane to wane da wane da wane dama 'yan bandana ina fata an fincin ka san wani in ya tashi sai ya ce maka ai zan yi kaza shikenan sai ya gani da ka je ka bata dama ba yi zai yi ba sai ya ce to ka gani ka ga yadda ake yi to ya kamata mu zama to muna da wayo mana su ba sa faɗa mana asirin kasashen su to shikenan sai mu zo kawai koko mu ce mu ce zamu da awa sai mun yi kaza sai mun yi kaza a abin da shari'a ta ce a bayyana karara a bayyana kuma akwai abin da ko gaskiya ne ba ba za ka iya bayyana shi a wani lokaci ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake a Makka ko ba haka ba yake a makka yana da'awa karatun qur'anin ma akwai lokacin da baka iya ba a boye ne ake karatun alqur'ani a boye an ka musulunta amma da musuluncin ya kafiya suka yi da shi to amma wani suka ja ce dole sai mun yi kaza sai mun yi kaza sai ka je ka faɗa makafiri yadda zai yi ya kwari musulunci wannan ba kai da'awa ba ina fata an fahimci ni aqida mu dole mu faɗa mu musulmi ne dole mu kare addinin mu amma khutta ta wadda za mu yi alharbu khud'a yaki dan yaudara ne bai dace ka zo kawai ka faɗi yadda musulmi za su yi kaza ba shikenan sai su jiya sai su bi wannan hanya su bi wannan ce wannan wannan shirke ba wahala da kuma munafakai daga cikin musulmai waɗanda suke zuwa suna kai ma wato turawa labarin mu yadda za mu shirya wa abin ga amma dai duk yadda ta kai ta kawo addinin Allah shine zai ci nasara Allah ya ce muke mu fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha inna Allah alimun hakim hakika Allah alimun masalina hakimun gwanina me yasa ya- wato ya- wato ah, kamar ayat ta kare da waɗannan ayoyin shine cewa alimun Allah ya zance shi masanina hakimun kuma menene gwanina me yasa an ka zabi waɗannan sunayen hikma ta ikhtiyar hadhihi al-asma wannan mun faɗa cewa hakimun alimun Allah masanina ya san cewa wanda ya cancanta ya bashi ne ya ba shi taimako ya ba shi nasara kuma Allah ya san duk hanyoyin da za ku iya samun arziki ba ku ne kuka san waɗannan hanyoyi ba hakimin kuma Allah shi ya san wanda ya cancanta ya ba shi arziki shikenan in kun cancanta Allah zai baku a dai diba waɗansu daga cinku a basu arziki mai yawa waɗansu kuma al'umma za ta zama to tana da arzikin da za ta wadatu daga kafirai wannan muhimmancin arziki a cikin tafiyar al'umma ke shi yasa matukar ba a gina tattalin arziki ba babu zancin ci gaban al'umma ga ji sahabbai na Allah ce wa in fiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a inna Allaha alimun hakim Allah shi wadatar da mu da falalarsa duniya da lahira gaji Allahumma kfina bi halalika an haramika wa qnina bi fadlika amman siwaka wanda da cikin hadisi kuma wanda duk ake bi bashi inda yana karanta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan zai da zai ba ganin bashin sa Allah zai biya masa wannan wannan bashi yayi mai hanyar da zai biya wannan bashi ko ba haka nan bane amma in kana da cikakken imani ka yarda da abin ka san wani cewa kai mu mallaman ga mun yi tayi mun yi tayi a ga har yanzu ba wani resulta ba to tai kai baka ka resulta din ko shekara dubu kai in baka amsa Allah bai amsa maka dole ne sai Allah ya harkar maka sannan in kuma ko dai a baka nan ko a yafi maka a tunkuɗe maka wata musiba ko ko a lahira a baka amma Allah da kamar suwa yaron kaka ce kai ga lokacin da kake so ayi shi yasa da yawan masu roƙon Allah da cewa za a samun kaza a rana kaza dole sai kaza kaza kaza wannan duk hayaniya ce ina fata an fahimci wannan duk hayaniya ce ba gaskiya bane domin Allah ba a cilastar da shi shi yasa suna aiki ne da tsafi suna amfani da aljannu sai su ce duk abin da kake so kake yanke yanzu za a yi Allah ake ce ma dole duk abin da ake so sai yanzu yanzu za a yi fa'alun ne lima yurid da haka tabbas ba Allah aka roƙa ba aljannu ne aka yi aiki da su Allah kai mu tsari Allah mu je aya ta gaba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala
muna zan fassara wannan wato kalmomin waɗannan ayoyin da mi da tafsiri na jalalaini saboda shine tafsirin da yafi shahara a yankinmu ko ba haka ba da shi da tafsiri na raddul adhan kamar mukhtasara ne waɗanda bayanin su ana abin nan to idan muka diba a ƙarƙashin aya ta 29 yace cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ko yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba kuma ba su yi imani da ranar ƙarshe ba ko ba haka ba wa illa la'amanu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba da sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin bi abin da yake son ya nuna maka a cikin aqidar su yahudawa da ake magana nan ahlul kitab da su kristoci ba wai ana nufin ba su yi imani da Allah da ranar karshe ba a'a a cikin addinan su akwai imani da Allah a cikin addinan su akwai imani da ranar karshe amma me yasa Allah ya ce ba su yi imani da Allah da ranar karshe ba shi na majalan da ke son ya baka dalili ko mu ce tafsirin jalalain tun da Imam Suyuti ne da Imam wato al-Mahalli nan wato bangare ne da Imam Suyuti wa illa la amanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam da imanin su na gaskiya ne da sun yi imani da mi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tun da ba su yi imani da shi ba to imanin da suka yi da Allah da imanin da suka yi da ranar karshe ya rubuce saboda mi saboda imani ba a riƙon daya a bar daya in ka ce ka yi imani da alkur'ani amma aya guda abba ka yadda da ita ba kai ba aya guda ba harafi guda abba ka yadda da shi ba ka zan ka zan kafiri shi domin dole sai an yi imanin da alkur'ani gaba ɗaya rukunin imani ba ka ɗaukar ɗaya kamar ɗaya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ka gani ba a cewa an yi imani da sashi an bar sashi wannan kafirci ne إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما an gane ko shi yasa yace la amanu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abinda Allah ya haramta da manzonsa kal khamri kamar giya an gane ko ba sa haramta giya saboda mi saboda rashin haramta giya yana da alaka da su malaman wani lokaci suna shan giya na biyu kuma malaman suna karɓar rashawa ga masu sai da giya ko ba haka ba shi yasa da yawan su wato da yawan malamai abin da yasa ba su iya wa'azi kan wani abu saboda ta nan ne ake kawo musu wata yan gara to in yace wannan abin haram ne kenan wannan abin zai yanke shi ko ya manta da Allah zai iya bashi arziki na halal mun fahimta shi yasa yanzu a turai malaman coci ba su iya cewa giya haramun ci ko sun faɗa ma 'yan siyasa ba za su saurare su ba amma me yasa ba za su iya faɗan ba saboda ita giya tana daga cikin abin da shi ake tafiyar da tattalin arzikin ƙasashe abu na farko kenan na biyu kuma giyar a wancan lokacin manya-manyan masu kuɗi na turai tare da sarakai na turai da malaman turai na coci kenan mun ce malaman su ai tare suke aiki kenan in ka ce ka haramta wannan to za a samu mi za a samu matsala shi yasa prime minister na kasar belgique an gane ko belgique lokacin da za su turo le mercenaire malaman kiristanci da za su zo su yi wa'azi a afirka ku diba ku ga hukumar da yi musu kun gane ko sai ce musu to abinda nake so da ku in kun zo ku yi wa'azin ku na zancen a shiga kiristanci a yi kaza a yi kaza a yi kaza ya ce kuma giya ku ce musu giya wadda suke yi wadda suke fabrike an afirka to haramci ba a yi da ita ba cikin kiristanci amma mu wanda muka yi kan kuce musu haramci paske muna da bukatar kuɗin da za mu gina ƙasashen ka sai ka diba cikin tsarin shi wanton babban abin da nasu na ƙasar Beljika irin magana da yi ma waɗannan mutane don haka addinin wanda bai saba ma masu kuɗi ko ko bai saba ma wani ko wani ko wani a'a ita ayata da Qur'ani za a fassara abin da Allah ya ce ni ba a hankalta ma wani ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba ko wani ran shi ya bace ko wani ran shi bai bace ba ko fahimta to ba su haramta giya shi yasa kun ganin alfasha ta yadu a cikin su Allah ka nuna tsari wala yadinuna dinal haqq sannan kuma ba sa addini addini na gaskiya an gane ko sai mun duba kalima ta alhaqqu addini na gaskiya wadansu malamai suka ce to nan alhaqqu diddul batil shine addinin da ba na gaskiya ba wadansu kuma malamai suka ce a'a wala yadinuna dinal haqq ba sa yin addini na Allah domin wato yana daga cikin sunayen Allah ne alhaqqu to kaga ran kana da zabi in kaga da baka ce dinul haqqi domin al haqqu shine diddul batil fama da ba'da al haqqi illa dhalal haka Allah subhanahu wataala yace ko ba haka nan ba ko kuma al haqqu na ana nufin Allah ko kace suna yin addini addini ba na gaskiya ba addinin ƙarya ne addinin bogi ko kuma a'a addini ba wala yadinu dinul haqq ba sa yin addini na Allah ma'ana ko sun ce addinin su na Allah to ƙarya ne saboda an cakuɗa ƙarya ne da gaskiya kenan shi kuma Allah sunan shi al-haqqu daga cikin sunayen Allah zalika bi anna Allah huwa al-haqqu wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir Allah shine shi al-haqqu sannan kuma al-haqqu diddu al-batil fa madha ba'da al-haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun duk wanda ka fassara yayi ba sa addini na gaskiya domin addinin su ba na gaskiya bane addini na goge ba sa addinin Allah domin sun hada na Allah da nasu sun cakuda sun sa ƙarya wa inna minhum la fariqan yalhuda alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadiba wa hum ya'lamun to sanan yace wala yadinuna dinal haqq yace al-thabit an-nasikh li ghayrihi addinin da ya tabbata annasikh li ghairihi wanda ya shafe sauran addinai min al-adyan addinai mun faɗa cewa wannan magana da mai jalal ne faɗa nan tana buƙatar gyara ba a cewa addinin musulunci ya shafe addinai a shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce ta bambanta da shari'ar sauran annabawa amma addinin musulunci tun daga annabi Adamu har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dukkan su addinin musulunci suka yi wanda mun faɗi wannan yana da kyau ɗaliban ilimi sai ka jona ce ai addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shafi sauran addinai kai shari'a ake nufi tashi ba wai addinin ba addinin guda ne dukkan annabawa musulmai ne na fata amince ne da haka wannan magana da ya faɗa ya ce wa dinul islam shine addinin musulunci wannan magana da ya faɗa tana buƙatar ni tana buƙatar wato abin da abin nan nata wani zai iya cewa to ai shi bai yarda ba bai yarda ba da cewa mi cewa addinin musulunci shine addinin annabawa domin an ce yahudanci addinin annabi musa kiristanci addinin annabi isa a dukkan su musulmai ayoyi ne ba ma hankalta ba za mu dan faɗi waɗansu daga cikinsu saboda kafa hujja annabi nuh Allah ya ce watlu alaihim naba nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa ala allahi tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qadu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa ala allah wa umirtu an akuna min al muslimin kaji annabi nuh muslimina النبي إبراهيم مسلمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين annabi yusuf ma musulmi ne rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman annabi musa musulmi ne wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin annabi dawud da yaqub annabi yaqub da ayyansa musulmi ne am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun annabi sulaiman musulmi ne lokacin da ya tura sako zuwa ga Balqis da kuma ta musulunta magana biyu Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin kaga tace ni da kaina na ni aslamtu ma'a Sulaiman ba tace ni Sulaiman ba don al-islam na Allah ne aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin ba wani annabi wanda ya zo da yahudanci ko wani abu ƙarya ce annabi ma isa shi kanshi Allah ya faɗa falamma hassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa shahad bi anna muslimun kaji abin da ya tabbata da haka duk wanda ya ce maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zo da musulunci kace in akramaka Allah ba na rena da kai ba amma wannan magana tana buƙatar gyara ya saba muzahirin abin da alqur'ani ya zo da shi duk annaba musulunci suka zo da shi duk wani abu da kaji an kirkira su da suka kirkira abin su mun fahimci wannan to kaga kuma wani wannan imamu suyuti babban malami ne babban mai rubutu ne ba wai mun fi imamu suyuti ilimi ba wani lokacin wani abu ne wanda kawai zai zo maka saboda kana jin ana faɗa hankalinka bai gane cewa akwai kuskure ba da ka kwantar da hankalinka da zaka gane cewa akwai kuskure a ƙarshen wannan mun fahimci wannan da kyau wannan shi ne abin da muke cewa to sai yace min alladina utul kitaba mai jalalin shi na bayani kenan yace bayanun lil ladina kenan bayani ne na da anka ce min wagga bayaniya ce tana bayanin alladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir to sune min alladina utul kitaba su ne waɗanda an ka ba littafi ba su yi aiki da littafin su ba domin ba ana nufin ba wato min min alladina utul kitaba waɗanda za a yaka daga ahlul kitabi a bar waɗansu a yaƙi wasu kun fahimci abin da ake nufi domin an ka ce qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq to su waye su min alladina utul kitaba ba sashen ahlul kitaba da duk duk ahlul kitaba da musu imani ba ayyaka su za a yi kenan min ba ta iya zamantowa tabi'idiyya sai dai ta zamanto mi ta zamanto bayaniyya min tana iya dukkan ma'ana fiye da goma shi yasa muke kira zuwa ga dalibai kanka zo kawai ka dauki tafsiri ka ce a zaka a'a min ma'ana ta fi goma wanda take dauka a larabci to kaga nan kaji an ce min tabidiyya min bayaniya na sai ce duk shirme ne kai ba shirme bane tsaya kai karatu ko ba haka ba in baka san wannan ba Qur'ani ba ba ka gane ba ka dina bakan ka wahala ka yi hakuri ka nemi ilimi ka ginu sannan ka yi da'awa kada ka zabu ka ce ka zan malami ka ce kowa jahili daga baya ko baka iya kai karatu kaga sai ka mutu jahilin Allah kai mu tsari min alladhina utul kitab kidan min bayaniya ce daga cikin waɗanda an ka ba su littafi ay al-yahudu wan nasara wato sune yahudawa da kuma nasaru kenan hatta yu'tul jizyata har sai sun ba da jizya al kharaj al madrub alaihim wato haraji wanda anka anka anka buga musu kharaj kaga nan malam Bahaushe ce a kawo haraji ashe kha'un dai tayin mai sa ha'u kharaj daga abinda ana fitar da shi ne ai daga dukiya am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair ko ba haka ba to al kharaj al madrub alaihim kharaji wanda ake ake buga musu kullu amin a dukkan shekara an yadin ya ce to halin hali ne kenan munqadina kenan hal in an ce an yadin kaga ai ajjar wal majrur ka gani ko ina mai jin larabci an ce hal sai a ce jaa muhammadun rakiban sai a ce rakiban hal ko ba kana bane to asalin hali yana zuwa mi yana zuwa da mi da fatha mansub ne ko to an yadin gashi kuma jar wal majrur ne domin an ko ba haka bane harful jarri na ko tufidul mujawaza da sauransu yadin جار والمجرور يد واتو اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره كما كان بني تو وكان تلقى تقاني كوكما الياء المقدرة على أبن ياء المقدرة من أن يد واتو أن يديني كنا الياء المحفوفة لأتي قدر ياء to shi kenan gashi dai jaru wal majrur na kuma an ce hali mai jin na hausa ce kai wanda mallami yayi shirme tunda bai ce rakiban ba ina fata ta yi dama an ce alhalu mansub ba ba haka nan bane a'a baka ganewa wato shi aljaru wal juru wal majruru nan ko dai a ce yu awwal za a yi tawilin shi sai ya koma hali ko ko muta'alliqun bi mahfuzufin hal akwai hali ne wanda yake da alaka da shi amma don ka gane sai an kace masa hali to nan shi da an kace hal sai an kace munqadina to an kace munqadina ai kaga wanda hali ne ma'ana sun miƙa wuya daga inqada ne الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة منقادين سنة ما سميك ويا من فهمت وانكو أو بأيديهم كوكو سفور شيد هنونسو كنا شي وانك حال تاويل شني باكي كنا يأتون به واتو كنا ما سفور شيد هنونسو لا يوكلون بذا سفور كنتوانبا كنا كاسن إذا أنا سن أنونا واتو بجنتا ko ko a nuna abu sai a ce maka a'a abu kai ne zaka je ka kawo shi da kanka ko ba haka nan bane to wannan idan kafiri ne don a nuna musu busu isa ba wannan ba laifi bane ina fata an fahimce ni amma bai da kyau kaskantar da musulmai musulmi bai dace kaskantar da musulmi ba ko ba haka nan bane shi musulmi girman musulmi yake yi ko ba haka ba ya kaskantar da kafiri to amma yanzu sai abin ya juye shi musulmi sai ya kaskantar da musulmi ya girmama ya girmama kafiri shi ne kuma yanzu abin da yake faruwa da ba da haka ba da kasashen musulmi ba cikin halin da muke ciki ba kuma Allah ya faɗa sifofin waɗanda suke wa mutanen da zai za su taimaki addininsa waɗanda su masu taimakon addinin Allah ne da gaske su ne waɗanda a zillatin alal mu'minin a izzatin alal kafirin يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وبعد أن to ka gani amma ina sannan idan muka duba haka Allah ya faɗi sifofin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin at-taura da injila Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum to amma yanzu kasashen musulmai da musulmai a wato ashidda'u 'alal muslimina na ruhama'u bainahum wa bainal kuffari kuma a ce a ce nasara ba a ce nasara komai dibi kasashen musulmi ga ba gani kafiri ya zo ya abin da ya ga dama kuma har musulmi sun fi yarda idan za a buɗe ma'aikata ga musulmi ɗan ƙasa ga kafiri a sai to za a ba da aiki wanda za a ba shugaban ma'aikata sai kaji musulmi sun ce a ba kafiri ya fi amana ko kada nake yi in an ce a ba baki ba su yarda amma da an ce a ba kafiri sun ce yayi da yawan kasashen ma'aikatunmu yanzu in dai ana su tafi sai an basu ga hannun kafiri to ina zan ci gaba Allah ya kyauta to yace hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun ay adilla'a suna kaskantattu mun kadu na sun bi kauya da hukumin islam zuwa ga hukuncin musulunci to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo karkashin wannan amma abinda za mu kara nan wannan aya da anka ce qatilu umurni ne to me take nunawa mai at-tahrir ya tuwat tanwir da ya kawo bayani yace intiqalun min gharad min gharad nabdi nabdi ahad ma'al mushrikin nabdi al-ahd ma'al mushrikin wato kamar an cirata ne daga inda Allah tashi daga bayani kenan tunda an ce manufa ta warware alƙawari ko watsar da alƙawarin da aka yi da mushrikai an gane ko wa ahwalil mu'amalati bainahum wa bainal muslimin da alaƙar faɗin alaƙoƙin mu'amala tsakaninsu da musulmai ila gharadil mu'amalati bainal muslimin wa ahlil kitab min al yahudi wan nasara a tashi zuwa ga kuma nuna yadda za a yi a nuna a mu'amala an gane ko tsakanin musulmai da ahlul kitab domin madina ko mu ce wannan yanki akwai mushrikai akwai kristoci akwai mi akwai yahudawa to yanzu farkon sura Allah ya yi bayanin yadda za a mu'amala da mi da mushrikai waɗanda suke mushrikan larabawa ba sani ko fahimce ni ba mushrikai waɗanda su ba kiristoci bane ba ahlul kitabi bane to tun farkon sura haccan ana magana ne kansu bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin nan mushrikan larabawa ake nufi fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin duk su ake nufi ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah a wannan lokaci mushrikai da makka ne su ne an ya'muru masajid Allah ana nufin wato masallatai na Allah masallaci mai alfarma ko ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha wanda kamar shi ana magana ne ko da mun ce ahlul kitab suna shiga cikin wani zance to amma dai su mushrikai na larabawa su ne ake magana kansu to yanzu tunda ba su kadai ne kafirai ba ko ba su kadai ne mushrikai ba to sai aka tashi aka zo kan bayani kan mushrikai waɗanda suke ahlul kitab kenan intiqali ne daga bayani kan mushrikai na larabawa zuwa ga wani nau'i na mushrikai sai an ka ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saqib ba sani kuma fahimta ba to shine kenan wannan shine alaka bayani kan mushrikai waɗanda suke ba musulmi wato musulmi mushrikan larabawa yanzu kuma bayani ne kan mushrikai da ahlul kitabi intiqali ne an kai daga wannan salo zuwa ga mini zuwa ga wannan salo mun fahimci wannan to idan muka duba cikin asbabun nuzul da suke kawowa wannan aya ta qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin hum saghirun a cikin littafin al-isti'ab fi bayan al-asbab mawsu'a ce ta asbabun nuzul wadda kuma an tantance su ana faɗa maka asar kaza sababun nuzul da'ifi na wanga ya inganta wanga bai inganta ba a ƙarƙashin wannan aya sun kawo asbabun nuzul guda uku iya abin da suka kai gare shi na farko sun kawo asbabun nuzul daga sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu huraira radiyallahu anhu ina fata an fahimce ni da suka kawo wannan asarkin shine suke cewa kenan wannan aya tana da alaka ne da waɗancan da waccan aya ta gaba domin musulmi sun kasance suna jin tsoron wato talauci an gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu alƙawalin cewa za su samu jizya wannan asar da an ka kawo daga abu huraira wato sun ingantar da shi ma'ana sanadin shi ingantacce na sai dai mi sai dai suna ganin annahu mursal da an ce mursal tunda daga abu huraira ne wannan ba za a yi doka shira da matsala ba domin mursal sahabi ai bil problem ko ba haka nan bane kenan wannan ana yi doka shi ya inganta akwai asar da an ka kawo daga mujahid sun ka ce qala nazalat hadhihi hina amara umira muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi gazwati tabuk wai wannan aya ta sabka lokacin da an ka umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gazwati tabuk inda an ka ce qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu to haka suna nufin wai ashe wannan aya ita ce sanadiyar umurnin yakin tabuk wannan ba gaskiya bane ina fata an fahimci kafin wannan aya ta sabka ai akwai zancen yaƙa ahlul kitabi muna fata an fahimci to sannan kuma wannan riwaya da aka yi wata uku wato daga ibn shihab an gane ko yake cewa unzilat fil kufar quraish wal arab an sarkar da ayoyi game da kufar quraish kafiran quraishawa wal arab da larabawa an gane ko duk da yake quraishawa ai suna cikin larabawa ina fata an fahimce ni atful wato khasli an kai al-am وقاتلوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله كنو وقت كل العرب وتسرقا وأنزل في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله حتى يعطوا الجزية فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران يا رب تشوى كنو وندي فار بعد الجزية شيني متان النجران وفد نجران العرب ودسكي أكسر يمن فوانغ أثر سنكتي ضعيفنا ina fata an fahimci ne domin ba sababin nuzulu bane kai tsaye wanga wani bayani ne cewa wannan ta sarka wannan ta sarka kan wani to amma me yake nuna wannan cewa kuma asarkin da'ifi ne ba shi ke nuna cewa ma'anar ba gaskiya bane domin kowa ya san cewa wa qatiluhum hatta la takunu fitratun tana magana ne kan kafiran kafiran qur'an larabawa sannan kuma kowa ya san qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir tana magana ne kan mi kan ahlul kitab amma cewa wanda ya fara ba da jizya su ne wafin najiran shi kuma wanda na bukatar dalili shi yasa kawai wani lokacin wani malami zai hankalta wata ma'ana ce sai ce wannan kan kaza ne wannan kan kaza ne wannan kan kaza ne ko kuma a'a wani lokacin ma mu yi hattara ba suna nufin ayat ta sabka ba don saboda wannan wani lokacin suna nufin cewa ma'anar wannan ayar ya shafi wannan hukuncin shi yasa sai ka koma cikin asbabun nuzul cikin littafin usulul tafsir an gane ko kaga cewa in sun ce asbabun nuzul wani lokaci ga abin da suke nufi da shi zan baka littafi guda biyu alal aqal na farko dirasatun fi usulit tafsir na ustadu doktor professor da tafsiri kabir yunus da yake kasar wato najeriya a kano kenan littafi na biyu akwai at-tahrir fi ulumil qur'an na ustadu doktor musa'id at-tayyar professor da tafsiri ina ganin a kasar saudiya yake a riyadh in ban manta ba koko dai a can cikin jami'o'in saudiya yake dan kasar saudiya ne in ban manta ba dai alhamdu can nake ganin littattafan sa to dan haka dai sai ka san asbabun nuzul ga yadda ake karatu kansu tafsilan wa tatbiqan ga ka'idodin da ake bi wajen mu'amala da asbabun nuzul ga yadda ake gane sababun nuzul ya inganta bai inganta ba ya inganta amma ana nufin ba arshi tana shiga karkashin aya wani lokacin sababin nuzul kawai fassara ce aka kawo ba ana nufin abin sababin nuzul bane duka irin wannan sai ka san shi in ba haka ba sai ka je ka faɗi magana ka samu matsala kun ga yanzu wajen alamtar kai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fi an ka ce an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amul fi kuma haka nan bane kuma sai an ka ce sababin nuzul shine lokacin da Abraha ya zo zai ruguza Makka sai kuma wannan abin ya faru to lokacin da wannan abin ya faru ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shekara aka haife shi ba annabin Allah bane ba lokacin nan alamtar kai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fi tasabka ba to ya ba shi da mutum sababin nuzul kun gani dole sai ka zama to mi kana da tunani akwai wani da ya rubuta masters ina ganin a ƙasar sudan jami'a ta ummu urundurman akan asbabun nuzul yadda ake tantance su da yake amu ake mu'amala da su ɗalibin ilimi zai iya bincike ya samu irin wannan ya gane yadda ake mu'amala da asbabun nuzul ba komai an ka ɗauka ba ana cewa asbabun nuzul asbabun nuzul asbabun nuzul kun ga yanzu cikin wasama'i datul buruj wal yawmil maw'ud ko ba haka ba wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud sai su kawo hadisi na amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam ko ba haka nan bane sai aka ce maka to ai wannan hadisin shine yake fassara wannan aya ina fata an fahimce ni sai a ce maka sababun nuzul to ina zan sababun nuzul shi wanga abu hawa na ahlul kitabi na ya faru shi ko ga ayan zuna ta sabka to ya za a ce sababun nuzul ya zai zama to sababun nuzul lata abin da ya riga ya wuce no sannan kuma abu na biyu ko da mun ce wannan abin ba in ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ake nufi da ashabul ukhdud ba su ne waɗanga mutanen to kawai dai an ga ayar da ma'ana ayar da hadisin suna kamanceceniya da juna aka hada su tunda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda su ne asbabul ukhdud inda aya take magana kansu ba amma ma'anar su tana iya shiga karkashin wannan to amma rashin tantancewa shi yasa da yawa daga cikin mutane su ce abu kaza kaza ne idan aka zo tattaunawa da su ko sun gane kuskure ne shekan ba zai bane su karba ba shi yasa bari zure ma masaloli na ilimi baka da hujja ingantatta kuma ko da dalili ya inganta ka hankalta mucin cewa abin nan haka yake ko ba haka yake ba domin in ka shekara goma kana faɗa ko ashirin in ba Allah ya taimake ka ba ka fi ƙarfin shaidan to ba ka iya dawowa ka ce shekara goma kan matsala kaza da ka yi kuskure kake tafiya akan shi amma sai ku gani manya-manyan malamai su ce sun tafi akan matsala sun dawo kanta kuskure na ba ma malamai ma abin nan ko a can kudama magabata ko ko malamai na mu'asirin ma waɗanda ake ganin sun zamanto manya-manyan malamai so da yawa zaka ga sun ce sun faɗi mas'ala sun yi shekara da shekaru suna cewa kaza ne amma abin nan ba haka bane amma muku mutum sai ya dauki kanshi wani wanda baya yin kuskure karamin dalibi da kai baka taka kara ka kare baka ganin kai wani abu Allah kai mana tsari da girman kai ina fata an fahimce to almuhimmu dai waɗanda asarkin su ne kenan asbabun nuzul guda biyu aka kawo guda uku afwan aya take dauke da su guda biyu ba su inganta ba amma gudan shi ne na abu huraira wanda muke ganin ya inganta wallahu ta'ala a'lam to da an ka ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir imamu suyuti a cikin littafin sa al iklil fi istinbat at tanzil ina kawo wannan littafi ne saboda ɗaliban ilimi su san yadda ake ciro mas'aloli a cikin alqur'ani wato littafi guda biyu suke da muhimmanci wajen istinbati kamar nan ga ɗalibin ilimi don saboda ilimin istinbati ilimi ne mai faɗi na farko in kana son ka san ka'idodin istinbati ka nemi wani littafi manhajul istinbat na Fahad bin Mubarak master sai da aka rubuta a jami'a ta Malik Saud an gane ko na biyu wannan sanin ka'idodin istinbati abu na biyu sai ka samu wannan littafin al-iklim fi istinbat at-tanzil shi ko ya bi al-qur'ani tun daga bakar hannasi gurgurdan abinda Allah ya bashi iko na istinbati ya fitar da shi kaga wannan zai koya maka to kaga anan sai yace wa qawluhu ta'ala inda Allah yace an yajid yace akhraj ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya fitar an qatada daga qatada yace qala abinda ake nufi an qahrin kina an yajid ma'ana an qahrin alqahru shine rinjaya ma'ana ko su bada shi cilas wa an abi sinan an ruwaito daga abi sinan fassararsa qala an qudratin su bada shi akan iko to akan iko mi akan iko akan su ko kuma akan iko a'a wanda daga cikin su yana da ikon ya je yayi aiki ba wanda yake ya riga ya tsufa ba kaga akwai abin nan amma dai ana ɗauka shi an kanyadin shine wato akan kudra akan karfi domin yad wani lokaci yana nufin mi yana nufin karfi alquwa idh ayyatuka bi ruhil qudusi tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla was samaa banaynaha bi aidin wa inna la muslimun bi aidin ba ana nufin da hannaye ba bi quwwatin ake nufi kakka ta wajen fasara kace Allah ya ce ya sama bi aidin da hannaye a saman abin sai a hankali wa zahiruhu zahirinta Allah la tajibu ala mu'sirin kinan ita jizyar da Allah ce a bada ta anyadin bata wajar ba akan talaka domin duk abin da za a yi ba a yin shi ne akan talaka ko ba haka nan bane in ana zancen kuɗi sai ni sai mai kuɗi to mu kasashen mu na Afirka yanzu duk dokar da za a yi kuɗi za a kwato amma ga talaka ne masu kuɗi suna can kuɗin kamar su kashe su kuma su ba a ga musu doka shi yasa kasashen mu suke ta rikicewa domin turai wanda ke da kudin shi ake karba gare shi a yi aikin na fata amfinci ita ko afirka ɗin wanda bai da ɗin ake matsewa saboda masu halin su ƙara hali shi yasa in talaucin ya yi yawa bakin ciki ya yi yawa sai a ɗauki makamai wannan shi yasa aka yi revolution française da talauci ya yi ma wato 'yan ƙasa yawa suka suka yi revolution kun fahimce ni a'a tsarin ka'idan wanda yake hatta da zakka ta musulunci ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim masu halin za a karɓa sai a ba talakawa sai mi sai su rage raɗaɗin talauci mu ko yanzu talakan ne za a mace a tsarin baturi ba ina magana kan wani abin nan ba ƙasashen da ba a ci gaba ba talakawan ne ake macewa a ƙara wadata mawadata har su sa tsammani su Allah ne shi kenan sai kuma mi sai rikici ya tashi domin da talauci ya ma mutum yawa shi kenan fa da shi ganin shi kai ma mutuwa ma ya kamata a mutu ko ba haka nan bane wani yaro ake bada labarin shi da talauci ya sami shi kai ce kai ni inda na ga kahon nan da ake zancen mala'ika zai busa da an kace wani fakafi suri ko ba haka ba ya ce ni inda na ga ƙahon nan wallahi da sai na busa shi wani tsoho na nan ya kai shekara 80 ya ce ya ce yaro bari faɗa maka wani abu ni da ana ganin shi da kahin a haifi babanka da na busa shi da baka zo duniya ba to Allah ya kyauta don haka yana da kyau mu gyara tsarin mu mu san abin da muke yawan tara dukiya da yawan talakawa shi ke sa fitina ta yawa a samu yan kidnapping a yi ta kashe-kashe a samu barayi saboda mutane ba su da aiki in mutane na da aiki ba su tsaya wani abu ina fata an fahimce ni Allah ya kyauta wa bihi qala ibnu majushun kenan ibnu majushun daga cikin malamai yace kenan ana nufin talaka ba a karba gare shi shine yace la tajibu ala mu'sirin wa ibn uyayna an karbo daga ibn uyayna qala man min yadihi da an ka ce an yadi min yadihi ya zo ya bada ta hannu da hannu wala ya ba'athu biha kar ya turo domin a nuna mai shi kaskantacce ne bai isa ba ma a gairihi fastadalla bihi an gane ko a gan fastadalla bihi man lam yujiz tawkila muslimin fiha kenan daga cikin wannan waɗanda sai suka ce lalle da an ka ce an yadin bai halatta ba kafiri ya ba musulmi jizya ya ce in ka zo ka ba shugaban musulmi an ka ce bai halatta ba saboda an ce an yadin wala ya zama duha an kuma musulmi ba zai lamunce mishi bai ce tahi tun da lokaci ya yi ni zan ba suwa zan bayar madadin ka ba a yarda ba wala an yuhila biha alaihi kuma ba a yarda ba kafiri ya yi yuhila ihala babu ne mai rikici cikin fikihu in an ce ihala akwai ihala cikin ilimi ka ce adiba cikin littafi kaza ko ko adiba cikin wuri kaza ko kaza akwai ihala hala ta bashi shine ina bin ka bashi an gane ko sai wani ya zo ya zai karɓa kuɗi wajena sai in ce to yanzu ina bin wani bashi je wajen shi ka karɓa shi ake kira ihala a zo wajen ahalul kitabi a ce za a karɓi kuɗin jiya sai ce a ni ma ina biyan musulmi kuɗi kuje can ku karɓa ba a yarda da wannan ba domin an ce an yadin sai ya bada ta hannu da hannu na fata an fahimci to wannan shi ne abinda shi malam mai al-iklil fi istinbat at-tanzil imamu suyuti ya kawo akwai maganganu da dama da malamai suka kawo wajen wato anyadin kinnan shine wato sun yi mata fassarori daban-daban anyadin wasu sun ce an kuwatin shine sai sun bada ta da karfi ko sun ci ko sun su domin wato yadda tana tana tana zama da ma'anar kuwa id ayyatuka bi ruhil qudusi tukallimu nasa fil mahdi wa kahla sannan kuma wadansu malamai suka ce an yadin an qahrin wa dhilli wa tahta dhulli shi ba da ta'arrin jayi shi akan kaskanci an yadin wadansu suka ce an watan an watan da ainun ne da nunun da wawun da ta'un yana nufin cilas koko an yadin sun ka ce wato shine ya bada ta da hannu ba zai tura wani ba duk mun kawo waɗannan maganganu ko kuma wanda zai bada ta ya zo ya iski shugaban musulmi ko ko wanda za a ba wannan kuɗin na musulmi ya bashi shi yana zama shi musulmi shi ko yana tsaye don ya a nuna musu cewa ba su isa ba an gane ko sannan kuma waɗansu sun ka ce an yadin shine ya bada ta kuɗi na ƙadan wato cikakken kuɗi shine malam Bahaushe ce na kadan ba ajalan ba to shi na kadan ba ajalan ba duk larabci ne na kad shine abinda an ka baka yanzu daga nuqudu ne la ajalan ba ajalan ba ba a sanya mishi lokaci ba kullun yajri li ajalin musamma eh to wato wakila naqdan mutasalliman bil yad la nasi'atan la nasi'atan mutasallaman mutasallaman bil yad ya bada a karba da hannu la nasi'atan ba jinkiri ba wakila wanda suka ce a'a an i'tirafihim an yadin an i'tirafihim bi ni'matil muslimin alaihim sai sun yadda da cewa suna bayarwa kuma su ce lalle musulmi su yadda da cewa musulmi sun yi musu kokari an gane ko haythu qabilu minhum al'iwa da musulmi musu yake su suka kashe su ba a'a an taimaka musu ne ma an ka gani an ka karbi abin nan gare su jizya gare su domin inda ba a karɓi jizya ba da kashe su za a yi kiran ko an taimaka musu kasu sa tsammanin don sun ba da kuɗi kamar wani su kokari suka yi walam ya tsuru mu suka musulmi ba su kashe su ba ina fata an fahimce ni wa hum saghirun waɗansu malamai suka ce nan alwawu wawul hal wal halu suna cikin halin kaskanci za su ba da kaga wannan malamai suke cewa sakamakon mallamin da bai yi aiki da ilimin shi ba sai Allah ya kaskantar da shi duniya sai Allah ya kaskantar da shi lahira ahlul kitabi Allah ya ba su ilimi suke aiki da shi gashi Allah ya kaskantar da su lahira kuma su je su iske azaba haka duk mallamin da duk bai yi aiki da ilimin shi ba bai mutunta ilimi ba sai ya kaskanta a duniya sai ya kaskanta a lahira Allah kai mu tsarki yan uwa musulmi ana duda mini duka dukkan alamu eh, lokaci ya matso alaran makaranta wacce wannan aya mu samu ladar kalmominta duk da yake wanda aya akwai dan sauran bayani kan tasbi a cikin hukunci hukunci na jizya idan Allah ya kai mu dare gobe in Allah ya kai mu dare insha Allah ta'ala za mu zo mu dan yi bayani akan abin da ya shafi jizya sai mu dora karatu da izinin Allah وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون القول الذين كفروا من قبل babu alif yudahi يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته